العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار الأزم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رئيسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد الثاني الحسني ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قلوب الأقطاري فريد الدهره على الإدلاك خاتم الهتميني أبو إسحاق الحاج إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شهي ومربي وقائدي وفهري وملاذي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق بجاه رسول الله يا همة الشيء هجري لنا بهذا المحضر والتعد في بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله على عليه العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياج إليه اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر wala hula wala kota illa billahi al'aliyar lazim alhamdulillahi yau muna zama na 65 zamanmu na 65 shi kuma abin da yake bamu min adiyatihi daga irin addu'o'in da shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu jara fi lisanihi ya gudana cikin harshensa jara fi lisanihi ya gudana cikin harshensa cikin irin yadda Allah ya yi masa ya roƙi Allah an yi magana ko da wani ya faɗi irin yadda ya yi to ba a yi shi a rubuce ba a cikin magabata sai dai a samu daga bayansa ba a yi shi a rubuce ba a cikin magabata ko da ya yi to ba a san wanda ya yi irin addu'a irin nasa ba shautu jani radiyallahu ta'ala ya roƙi Allah fi bidayati abrahim dama mafiya yawa idan ana son a yi aiki da mutum to ana zaburar da shi ne sai a sa masa himma aliya hana shi sakat don neman gyara abin da ake so shi ya sa mazala sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi mutum an halicce shi ne kamar yadda ake so an halicce shi ne kamar yadda ake so idan in shi ba mutumin kirki ba ne to hakan ne in mutumin kirki ne hakan ne to wanda yake ya zamo haka sai ka ga tuntuɓinsa bayi da yawa saboda neman kiyaye dokokin Allah yana neman ya san abubuwa ya san abubuwa duk yana neman sanin abubuwan yana tara abubuwan ne a jikin shi saboda ana neman a yi wani aiki da shi to wannan ya nuna mana yadda shautijani ya zaburo ya taso da yadda Allah ya yi amfani da shi da kuma yadda ya ci amfanin zamantakewarsa da hadaran sayidul wujudi shi ne ke cewa wa min adiyatihi daga cikin addu'o'in shehu tijani radiyallahu anhu Allah ya dade shi allati sa'ala haminan lahi wanda ya roki Allah da wa'annan addu'o'in azza wa jalla wa hiya mushtamilatun ta tattare ala jami'il maqamati duk wani makami da ya zahara wanda Allah ne yake yi duk wata makami wadda take zahira ta bayyana to shaujan ya roƙi Allah da wannan makamin wal manazili duk wani masauki daga waje kaza mu ce islamun imanun ihsanun mu ce yaqinu mu ce mu ce am am am am amma amniya mu ce hasiya mu ce hasatul hasa mu ce taqawa mu ce shi ma akwai islamun imanun ihsanun mu ce kowane irin manazil sai da ya roƙi Allah gwargwadon abin da ya sani wal muwaqifi da matsaya wal hadarat halaran kaza wattar qiyas kujera kaza kujera kaza wal ahwali hali in aka shiga waje kaza ayi kaza wad darajat daraja ita kuma daban allati nalaha al arifuna al kummalu wanda duk wani bawan Allah in dai arifi ne masanin Allah daga cikin kummal ya same shi to shautu ya roƙi Allah akan kujeran wal aqtabu da qudubai wal afradu da fardu wa'annan dukkan wa'annan matakan ya roƙi ubangiji Allah ya bashi Allah ya bashi wa ashiru laka bi shay'in wannan maganar sai da alil harazmi ne zan yi maka nuni da wani abu min awwaliha daga farkon ta li ta'araf dan ka sani wa tuhaqqiq wasu ma'rifati sayyidi dan ka san yalwan ma'arifan shehu tijani wasihi da yalwan kirjinsa wa qadarihi inda Allah da kuma abinda Allah yake nufi da shi yayi wa qadarihi inda Allah eh qadarihi inda Allah wa ma addallahu lahu da kuma abin da Allah ya tanada masa domin a ƙa'idan Allah ba a tambayan Allah a rasa idan ka roƙi Allah ana nufin za a baka ne in ba a nufin a maka ba za a baka ba ud'uni astajib lakum haka ya faɗa ud'uni astajib lakum ku roƙe ni zan amsa shi yasa a baya ya cire maka banda nubuwa banda risala in dai kujera ce wanda makami ne ko manazilu ko hadaratu wannan ka shige shi wannan in dai aka baka dama za ka samu za ka yi wa mauhibatahu da kuma irin kyautan da Allah ya bashi wa nasuha to ga nassin addu'an yadda take ya rabbi as'aluka min fadlika bi fadlika ya rabbi ya ubangijina as'aluka ina roƙonka min fadlika daga cikin falalanka bi fadlika da fadalanka wa bi judika min judika daga kuma kyautanka a cikin kyautanka wa bi karamika min karamika da karamcinka a cikin karamcinka wa bi majadika min majadika daga buwayarka cikin buwayanka Allah tumita ni kar ka kashe ni hatta tabliguni a ƙasar ƙudubaniya sai ka isar da ni kudubani yadda fulanin wane ya hau da wane da wane da wane da wane da wane da wane da wane sai da kidan ya kudubai guda hamsin sai da kidan ya kudubai guda hamsin wa ƙasar ƙudubani ta fulani isa matukan ƙudubaniyan wa ne wata ma da hakaza ya zarce ila an adda jama'atan min akadir salafi ya kidanya manya daga cikin akadir salafi radiyallahu anhum azid min hamsina sama da hamsin eh sama da hamsin ya roƙi Allah sun maƙala sannan ya ce wa khilafatu ha'ula'i halifancin da Allah ka ba su ka ba ni wa gausiyatihim gausiyar da Allah ya ba su na taimakawa al'umma ka ba ni wa fardaniyatihim matsayin fardu ne ka ba ni wa jami'iyatihim jami'u in mutum ya haɗa jami'u jami'u jibrilu mika'ilu israfilu azra'ilu ne haka ilimin da Allah ya tara musu ko kuma in aka ce maka jami'u shine kaman kudubu wayannan makamai ne wanda in aka ce ma jami'u to ya hada abubuwa daban-daban cikin abubuwan da Allah ya bashi a cikin halitta an bashi wannan fi kulli ma jama'at jami'a tilkal qurbaniyati cikin dukkan abin da qurbaniya ta tara wal hilafati da hilafa min sa'iril ulumi daga sauran ulumai ad-daruriya ilimi na daruri wan nazariya ilimi nazari wan naqaliya ilimi na naqalu ka ciro shi daga bakin wani wal kashfiya da ilimi irin na kashafi wanda aka ba wa mutum wa laduniya da ilimi ladunni wa sayarul ma'arifi da sauran ma'arifa duk wanda ka ba wa wa'annan bayan Allah ka bani ma'arif zatika sanin zatinka wa siffatika da sanin siffofinka wa jami'a asma'ika da dukkan sunayenka wa af'alika da dukkan ayyukanka wa jami'al asrari ka bani dukkan sirrori wal anwari da dukkan hasken da ka tarawa wa'annan bayan Allah wala amali aikin da kai ka ba su ka bani wal ahwali hali wal maqamat da maqami wal munazalati da masaukai daban-daban daban wal kushufati da kashafi wal futuhati da fatahi wal yaqini da tawqini wat tauhidi da kadaita wal mushahadati da mushahada wal muhabbati da soyayya da ka basu wata aziz da ke banta wal adabu bayna yadayka duk ladabin da Allah ya basu wayannan waliyan a yi ma manzan Allah a yi ma Ubangiji ladabi wannan ladabin ya yi cancanci ya wuce duk an tara musu duk irin ladabin da kowane wali ya yi a gaban Ubangiji shautu jani ya roƙi Allah Allah ya ba shi dama irin wannan ladabin ya yi ya haɗa ma'aziyada. wal fahamu anka kuma ya fahimce ka wal fiqhu fi dinika kuma ya fahimci addininka wa tawali'u tajalliyatika ka nuna mun kai mun ka budo mun tajallinka fi jamil matsali ta kowane gurin da kake yin tajalli in gane wal qiyam bi huquqi rububiyyatika ka tsaya da haƙƙi na rububiyya wal istigraqi fi shuhudi azmatika kuma in yi nitso cikin shuhudi na azmaci ka kibri ya aika da buwayanka wa dawama zubul wa zawbal min haibatika kwarjini in dawwama cikin halin kaiwa da kawowa ina narkewa ina dawowa cikin haibanka wasa ɗautar jalalika kuma da tumbe irin na jalalanka wa hamudu da bicewa ta ta'awa sifin riyahil maƙadiruka in wani ƙaddara ya same ni to in ga na wuce shi in shanye ƙaddaran kar ƙaddaran ta hana ni motsi wa kamalul qiyami bika laka da cikan tsayuwa bika da kai laka gare ka islaman wa imanan wa ihsanan in ba da haƙƙin musulunci in ba da haƙƙin imani in ba da haƙƙin ihsani wa ilman in ba da haƙƙin ilimi wa amalan in ba da haƙƙin aiki wa halan in ba da haƙƙi na hali wa manazilatin da masauki wa maƙaman in ba da haƙƙin kowace muƙami wata haƙiƙan kuma in tabbatar wata hallukan kuma in ɗabi'antu da ɗabi'a irin wa'in da wa'in nan bayan Allah su kawo kai hasilul amr lamarin ya yi yiwu an latani ta ni ubangiji karka kashe ni hata tu iya ni har sai ka bani hasilul amr ko hasalal amru lamarin ya cika an latani ta ni karka kashe ni hata tu iya ni jami'a ma a ɗaitahum sai ka bani duk abin da ka basu fi jami'i qudubaniyatihim cikin dukkan qudubaniyarsu fi hayatihim a rayuwansu ila mamatihim har zuwa lokacin da suka koma ga Allah min kulli ma zakartuhu daga abin da na iya ambata wa ma lam azkuruhu da wanda ma ban iya faɗa ba min kulli ma hada bihi ilmika daga duk abin da ilminka ya kewaye saninsu da saninka da su wa an tuɗiya ni ka bani ma a zalika tare da wannan ƙudubaniya ta kullu ƙudubin ƙudubaniya ta kowane ƙudubi min bi isatihi sallallahu alaihi wasallama tun daga turo annabi muhammadu ilan nafhi fi suri har a yi busan ƙaho ka bani duk kudubani yadda ka ba kowa ka bani ya ya Allah kaga as'aluhu min fadlihi bi fadlihi an gane jonin magana ko as'aluhu min fadlihi bi fadlihi ka'inan man kana ma kana kowaye shi kudubaniyar wa halifata kullu halifatan da halifan kowane halifa wa gausiyatu kullu gausin da gausiyan kowane gausi wa jami'iyatu kullu jami'in da da da, da kasancewan jami'u ne wa fardiyatu kullu fardin da kasancewansa fardi ne ba shi da na tsaya ba shi da na biyu a duniya min bi isati sallallahu alaihi wasallama daga turo manzo Allah ila nafi fi suri har a yi busan ƙaho. Wata mada sai ya zarce ala hadan na maɗi yana wannan addu'an ila an ƙala har ya ce, Wato iya ni ma a haza, ka sanar da ni ma a haza tare da wannan fi hajiyar ƙudubani ya ce, Ka sanar da ni ma a haza tare da wannan fi hajiyar ƙudubani ya ce, Jami'i ma a ɗaita. duk abin da ka bawa sayyidina dalhatu wa zubair bin awam wata mada sai ya zarce ila an adda na hawa sittina min akabir sahaba wa tabi'ina sai da ya kidin ya sahabbai sittin da tabi'ai wa man tabi'ahum da wanda suke bin su ila an ila ila adadil awwali zuwa ga adadin nan na farko ma zikira fihi illa man ishtahara bil qudbaniyati bai ambaci wani ba sai wanda ya shahara da qudbaniya minan sahaba daga sahabai wa gairihim da wannan su su maƙala sai sake faɗa fi haza a cikin wannan asani na biyu ga wancan a min hamsina ga sittin wanda ya roƙi Allah Allah ya ba kuma ɗaiɗaiku ku ya bi su ya roƙi Allah akan haka ba taɓa samun wanda ya yi hakan ba in an samu ba a samu a rubuce ba ba a samu a rubuce ba shi kuma a nasa wannan abin da yake nuna maka min minal min adamu ila nafsi fi suri ana mumidduhum wannan shine sirrin aikin min adam ila nafsi fi suri daga annabi adamu har zuwa busan tashin kiyama ni ne mai masu madadi wakilcin abin yadda ya tafi kenan eh yace bi an taji alani ka sanya ni warisan ni mai gado ne li jami'i haulai ga dukkan wa'annan fi jami'il ulumi duk iliman da Allah ka ba su ka bani wal ma'arifi duk ma'arifan da Allah ka ba su ka bani wal asrari duk sirrin da Allah ya ba su ya bani wal anwari duk hasake hasaken da Allah ya ba su ya bani wal amali duk ayyukan da aka sa su aka dora su a kai a dora ni wal ahwali duk wani halin da suke kai a bani wata ma da har kaza ya ci gaba da wannan ila an zakara umuran kasiratan min hadhan namaj har ya ambaci abubuwa daban-daban a cikin wannan tsarin. Su makala, Shau Janiyar Rajalau ta'ala anhu ya ci gaba da cewa, Wa an ta ja'ala makani, ka sanya makani na fi hadil ƙudubaniyyaci a cikin wannan ƙudubaniya wal fardiyyati fardu wal gausiyati gausiya khilafati jami'iyatu fil azmi fil azmi ya zamo abu ne guda ɗaya mafi girma bi haista talasha wa tarmahidu fi jambi maqamati jamil a qadari sai ya zamo duk wa'annan ta talasha duk makaman su tare gaba ɗaya su dawo waje nan duk su tare ta talasha wa tarmahadu fi jambihi maƙamata jamila a ƙadadi maƙamin dukkan wani ƙuduri wal afradi fardu wal agawasu gausu wal hulafa'u halifu wal hulafa'u wal jami'ina ƙudubul jami'i wa jami'al arifina da dukkan arifi minal muhibbina wal mahabubina daga cikin masoya abin so wasalikina wal majzubina saliki ne majzubi ne wa an taj'ala fatahi fiha ka sanya fatahi na ya zamo fiha a cikin wannan a cikin dukkan abin da ake nema fi kulli darfatin a kowane kiftawan ido fi kulli darfati ainin walam hatin a kowane kiftawan ido ayi mun tajallin da Allah ya yi musu gabaki daya ala nisbatu lailatul qadari ala nisbatu lailatul qadari kuma in za a yi mun din to a buɗa ni in zamo kamar lailatul qadari aiki na ya ninka nasu duk gabaki ɗaya daidai da daren lailatul qadari hairumin alfi shaharin shekara tamanin da hudu in wuce su a kowane lamha kowane kiftawan ido in sami Allah ya kayi mun tajalli ninka adadin abin da Allah ya ba su su daidai da daren lailatul qadari khairun min alf shahrin min gairiha daga waninta bal yazidu a ƙara bi alfi alfi alfi alfi alfi alfi alfi alfi ashar marratin anninka lailatul qadarin ita kanta ta koma dubu so dubu so dubu so dubu hawa goma wata ma da alhadal ulufu ya ci gaba da faɗan wannan alfu alfun adadin kasiran ya faɗa adadi mai yawa ila an adda kasiran min hajjil maratibi sannan kuma ya ƙara daga cikin wa'annan martabobi su maƙala sai shaujan ya sake cewa wa an ta ji alami ka sanya ni fi hadil qudubaniyati qudubun in zamo a cikin wannan qudubaniyan gabaki daya ni qudubi ne fardun amma makadaici gausun mataimaki jami'un wanda na hada alhalifatul a'azami ni ne halifa mafi girma in zamo haka allazi yakuna madaduhu wanda madadina zai kasance min rasulullahi daga annabi muhammad nake samu bila wasidatin kuma ba wasida watakila da indai an samu an sami wannan din an samu hakan ai hakan yake haka abin yake wannan makamin shine ma'anan jabarutiya a dunkule shine jabarutiya duk wani waliyi kaf ga baki daya kowane waliyi ne yana shan madadi ne daga hadarin jabarutiya waliyi inda aka kira waliyi inda waliyi ne to yana sha ne to shi kuma jabarutiya yana samun imdadi ne min hadarta sayyidul wujudi wannan shine zaka ji shehu ibrahim shehu jani yake cewa ana wa huwa ka hataini ni da shi kamar haka ne hadaran ake magana ma'ana hadaratun nubuwa abinda da aka ji mazala yana cewa kuntu nabiyan arifun bi nubuwati ni annabi ne ina sane da ni annabi ne wa inna adama da mujandilin fi dinihi annabi adamu yana nannaɗe a cikin taɓo ba a yi shi ba a yi shi ba babu sama babu ƙasa babu komai babu aljanna babu wuta za ka ji hadaran shaut janfi kuma yana cewa kuntu waliyan arifin bi wilayati wa inna adama lamujandalin fi dinihi lisanul hali kenan shine ana wa huwa ka hataini domin hadaran idan ta tashi daga nubuwa to kowaye ya sani dai a yanzu babu annabi kowaye duk jahilcin ka sani babu annabi amma akwai babba a akwai babba waye babban babu annabta amma dai akwai babba babban nan a gaibi akwai babba wanda shine yake raba komi a matsayin kashin hadaratul wulayati ne hadaratul wulayati ne wannan hadaratul wulaya din duk waɗansu abubuwa da suka zo suka ruhuma a ka gaba ɗaya ba za ka iya ganewa ba saboda ba za ka sai ka tafi ka gane menene ake nufi da wannan sai ka tafi ka gane me ake nufi da wannan hadaratul wulayatin shine jabarutiya shine handi over wa na'ibun anka wa anhu in zamo ni na'ibinka ne kuma na'ibin Allah ne wa halifatun anka wa anhu in zamo ni halifanka ne kuma in zamo halifan Allah ne fi jami'il awalimi ka gani fi jami'il awalimi cikin dukkan kaunu allazi lahu tasarruful mutlaq wanda yake da tasarrufi mutlaqi ash-shamilu shamili al'amu wanda ya gane alkamilu cikakke fi jamila awalimi cikin dukkan alam almustamid min sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda ake samun madadi daga sayyidina rasulullahi wa abi bakari da abubakar wa umara da umara wa usman da usman wa aliyan da aliyu wa israfil da israfilu wa jibrilu da jibrilu wa mika'ilu da mika'ilu wa zara'ilu da zara'ilu kai wa ruhu allazi huwa sultanu jami'il awalim da ruhu shine ruhun nan allazi huwa sultanu jami'il awalim wanda shine yayi tasliki shugaba akan dukkan jami'ul awalimi a kiyaye ya sake dawa ne kuma dukkan hadaran an naɗe maka ne shi waje ɗaya bayan haka sai ce waje ni'ul akawani daga dukkan kaunu allazi nasbatuhu fi jami'il auliya a asarihi wanda danganin shi wannan waliyin kowaye shi a zamaninsa ka shamsu fi sa'iril kawakibi kamar rana ne a cikin sauran watanni kamar rana ne a cikin sauran taurari misali to an hada da su in dai wani wali yana motsi yana da haske har za a iya gane shi ya san wani abu to hada min shi shau tijani wata mada sai zarce ala hadal minwali a cikin wannan tsarin ila an adda kasiran minal matsalibi ya kidanya abubuwa daban-daban daban-daban masu yawa daga cikin abubuwan da yake nema Allah ya mashe su maƙala sannan sai ya sake faɗa ba da haza bayan wannan ya rabbi ya ubangiji an tusul ala yadi ka sa an tusila alayadi ka sanya a hannuna ila ma'arifati kaza wa kaza min al'insi wal jinni ma'arifa masana Allah su zamo adadi kaza wa kaza bai faɗi adadin ba min aljinni wal insi la ilaha illallah duk duniya na rantse da zatin Allah babu wanda ya yi wannan addu'an ya bayyana inda shi kuma wallahi tallahi babu wanda ya bayyana inda shi ina cewa babu wanda ya bayyana ne saboda abin da yake rubuce an bi littattafan dukkan waliyan babu irin wannan sannan bayan babu irin wannan yana ɗa'ifatun min a sahabihi lauyitama a kaɗabu ummatun nabiyyi da mujtaba ma wazanu sha'aratan min fardin min hafa kaifa bil iman ma wazanu sha'aratan min fardin min hafa kaifa bil imamil fardi ɗa'ifatun min ashabihi lawizita ma a ƙadabu ummatin nabiyyi da mujita ba akwai waɗansu jama'a ɗa'ifatun min ashabihi lawizita ma a ƙadabu ummatin jami'il mujita ba da za a haɗa ƙuduban al'umman annabi muhammadu ma wazanu sha'aratan min fardin ɗaya daga cikinsu ba za ma'ana ba su auni gashin kan ɗaya daga cikin almajin shaujani ba min hafa kai fafil imam fardi ya kuma shi shugabansu to a nan shi ne rikicin da kaji zahaba a amarun nasi majjanan illa a sahabil fatihi rayukan waliye sun tafi kaman kyauta wanda Allah ya azurta su salatul fatihi su ne suke gaba shine illa a amari a sahabil fatihi to nan idan mutum ya dawo kan ainihin abin da za a yin a cikin aljanu yadda Allah ya ba wa waliyai ma'arifa ba a taɓa samu a duniya an samu kamar haka ba na riƙe adadin da amma na manci wanda a cikin mutane kuma wanda suka zamo arifai to ba taɓa samun wanda aka yi kamar zamanin sai na shewa amadar tijjani ba mizanin yadda za ka ɗauke shi duk wanda da zai yi tarbiyya na sanin Allah fita daji ke da shi da kura damusa maciji a rami suke kwana waje daya aksari shi ne shautijani yake cewa sahi uj na hawal humami zifuyu zati sawami zauƙwa adna sahabihi ƙarfa ka azwaƙal izani to azwaƙul izani ɗin zauƙin manyan waliyai muntaha a ƙadami a sahabi wilayatul tihami gurin da waliyai suka tafi suka tafi a sahabu wilayatul tihami mubtada a sahabi ibrahim nisbah zilani wurin da waliye suka tafi suka tafi suka tafi a cikin zamanin shau tijanin shine mai raya na rayatu tarbiyati wanda yake to su ne ɗaiɗaiku ɗaiɗaiku aka dinga yi amma a haka a zamanin na dawo abu madayin gaus a cikin arifai wanda suka zamo arifai a ƙarƙashinsa na na tarbiyya shehu hassan dim ya taɓa faɗa shi ne wanda ya samu dubu goma amma zamanin shehu tijjani da wannan tsalle-tsallen da komai an samu dubu ɗari da dubu ishirin da hudu a zamanin shehu tijjani zamanin shehu tijjani amma abu madayana lagausi shi kadai ne wanda aka sani walitaka ba hawan kan ruwa ne a yi tafiya ko a tashi a sama kamar tsuntsu ba shi ne walitaka ba wannan ma'arifan tarbiyyatu wannan tarbiyyan ita ce ita ce kiristan yana iya tafiya a kan ruwa hore zuciya ne idan ya kauce ga barin baya cin abu mai nama wanda ya fito daga abu mai rai ya bi ka'idan halwa wallahi malam zai iya tada mucece ma saboda haka ba shi bane sanin ma'arifan wannan mujarradinsa shine aikin sanin shi ne amma guru maharaza duk sauran wanda kake gani din da chinese suke tashi a ai suna tashin ba musuluncin a cikin su zulmani ne kuma za su yi abin da suka ga dama su yi tafiya a kan iskan kuma duk suna yi ba wulaya ba ce wanda ta gigita mutane a'a wulayan shi a ƙasa yake sanin ma'arifan menene tarbiyya yaya abin yake yaya za ka yi ka gane annabi muhammadu da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza wannan shi ne a nan ne ake yin sai aka ɓoye shi sai aka wuce shi ba a kai shi ba to waliyan da suka zauna a wannan lokacin wa'annan waliyan da suke ake maganan cewa sun kai wannan a duk kwata-kwata abu madainal gaus ne ko sai dai abdulkadir jilani ba shi da yawan wa'innan mutanen sannan shau tijjani shi kuma yana da dubu ɗari da dubu ishirin da hudu shau ibrahim kuma da ya zo da yake daga cikin ma'aikatansa ne shi kuma sai ya zo sai ya buɗe raya ɗin shine ma'anan tati faidati wa nasu alagayati ma ya kunu alaihi min bikin wa shiddatin shine dalilin da Shoman Tijjani yayi masa wancan kasida sahi ujin na hawal humami ذي فيوبات السواني ذوق أدنى سهبه كرساك أزواق الإزاني منتهى أقدام ولاية الفخاني مبتدا إبراهيم مصباح الزلاني شيني تشندك يعني ilmuhum irfanuhum kal anbiya dunal malami salliman tasalam salliman tasalam ka miƙa wuya ka samu tsira to a nan shi ne ka ga shaudan yana cewa baidatun minna bi arfin wal farhu la yuqawwam bi alfin yace sai ibrahim shi kuma da ya tashi faɗa sai ce alaihi salatullahi summa salamuhu alaihi salatullahi summa salamuhu bihi faqa aqbabul alaihi sallallahu bihi faqa aqbabul anamil yalbidu bihi faqa aqbabul anamil yalbidu shau shau tijani yana cewa kwaina ya yi daidai da kudubai dubu shi kuma shehu ibrahim sai ya ce kwaina ya yi daidai da kuduban al'umma annabi bihi faka a kadabul anami liyal bizu kwaina ya yi daidai da kuduban ya tsere kuduban al'umma annabi to wannan shine dalilin faida ta ti alan nas shine abubuwan to don aikin kuma ya aikin shehu tijani eh aikin shehu tijani lokaci bai yi ba amma lokacin da ya yi karni guda ne shekara wajen ɗari ne aika shi a shehu ibrahim to haka abubuwan suke gudana innal fadala biyadillahi yutihi man yasha'u muna godiya da Allah ka bamu wannan waliyin adadan kasiran adadi ne mai yawa ma talabahu ahadan min al-awliya illahi fi ma sami'na cikin abin da muka ji ba a taba ba wa wani wali dama ya ya faɗi wannan ba wa ma ma talabahu radiyallahu anhu abin da shehu jani ya roƙa fil jannati a cikin aljanna min mulkin na daga mulki wa huddamin da hadimai wa hurin da hurul ini wa kusurin da ginan naki wa min kulli nau'in min anwa'il jannati da kowane irin nau'in daga nau'in aljanna fi jani ma hatawat alaihi cikin duk wani abin da aka tattara min kulli shay'in daga dukkan wani abu zukira fil jannati wanda aka ambace shi a cikin aljanna aw lam yuzkar ko ba a ambace shi ba wa mumkinun amma mai yiwuwa ne a same shi طلب من هذا طلب طلب من هذا الامر ma ta ƙasar anhul uqul ya nemi wannan abin da hankali ma bai kai kai ba balle ya faɗa wata killu anu alsunatun harshe shiru yayi saboda abin da ya dinga faɗa akan aljanna ya faɗi kaza ya faɗi kaza ya da ya dinga faɗan abubuwa daban-daban harshen ma sai kari a amma in ce menene rufi'atul qalam wajaffatu sufu eh an ɗauki alƙalami ko in ce alƙalami ya kare wa kullu nau'in kowane nau'i zikira min ulufan an ya ambata zakara min ulufan ya ambace shi madarubatin bugu fi nafsiha ila an ya hasiba kullu martabatin har ya kai kowace martaba fi ma fauqaha fiye da ita ila an yasila al'adada har adadin ya kai min maratibul ulufu ma azunnu ahadan yusihi gairahu ban san wani ko ya iya lissafa irin abin da ya iya faɗa ba in ban da shautu janin ya ce adadin alfu alfu alfu alfu alfu maratib kaza alfu alfu alfu alfu alfu maratib kaza alfu alfu alfu alfu alfu maratib kaza yace ni ban sani ba ko wani ya iya kiyaye wannan adadin ban da shautu janin sun abarana to ƙarshen magana kenan Shehu Tijjani ya ba mu labari anna kullu ma talabu min hadhihi al-matalibi duk abin da ya nema fa huwa madmunun lahu an yi masa ramana an yablighahu kulluhu min sayyidil wujud dukka shau tijani manzan Allah ya masa ramana ya masa ramana zai kai wannan kujeran falillahi alhamdu wa lahu shukuru mun gode wa Allah wannan shine dalilin da yasa na ce zan yi shi daban saboda zai fa'idantar watakila ko mutane su gane waye shau tijani eh yana daga cikin adiya ba wai ya kare bane fa haza wannan ma yumkinu katbuhu abin da yayi kenan in rubuta shi fi hada da majmu'ul mubarakati a cikin wannan guri min zikral matsalib sayidina cikin abin da shehu tijani ya roƙa fi ibtida'i amrihi cikin farkon lamarinsa wa amma al'ana yanzu fa huwa muttasifin bima talabahu duk abin da ya nema din nan Allah ya bashi fa huwa muttasifun bima talaba falahu alhamdu wa shukri wa ma matalibuhu kullaha duk abin da ya nema falan ya sa ana zikiraha huna bai yi mu ambato maka mu faɗa maka ba a nan da ha saboda tsawonta amma kowanne za mu ce ya roƙi Allah kaza ammar kaza ya roƙi Allah kaza ammar kaza ya roƙi bi ma'ana akwai wani littafi na sha'arani abu mawahibu sha'arani mawahibu liminani mawahibu liminani kyauta wanda Allah ya yi masa da wani littafi shi kuma ukiza alaina al'ahadu mun riƙe alƙawari daga manzon Allah mun riƙe alƙawari tun daga alamin zarrati shi kuma haka ya rubuta littafin duk alkawarin da ka ɗauka daga Allah sai da ya rubuta. Imamu sha'ara ne, duk abin da kowane mutum ɗaiɗaiɗinmu ya ɗauki alkawari. Wannan alkawarin na tsakanin rabbal izzati da bayi. Sai ce mun ɗauke wannan alkawarin ba za mu saba ba. Sai yi bayani, yi bayani, yi bayani. sunan littafin ukhiza alayna al-ahad lawaqi lawaqi anwarul qudusiyya sunan littafin lawaqi anwarul qudusiyya littafin to wannan minan daga cikin baye-baye da Allah ya ba shi tijani duk abubuwan wasu sun ta tabbata amma ba a san su ba saboda ba a rubuta su ba liduliha wali ma hata wat alaihi min al umuri allati la yanbaghi kashfiha akwai wadansu abubuwan da kuma ba za a iya faɗa ba wa inna ma idan an ce wai abu ba za a iya faɗa ba sai wani ya ga kaman cewa wai a to an yi dungu dungu ai ba dungu bane wani hali ne mutum bai sani ba mahaifiyarsa da mahaifinsa suke yi yana faɗa ne zancen banza zancen wofi ai ba yi to shi ba dungu ba ne balle sirrin Allah nan wanda ma zakarna mun ambaci hazihin nubzatu wannan mun faɗe shi ne tabarrukan biha dan neman tabarruki wali ta'alam don ka san kadar sayidina yaya matsayin sayidina shaw ahmad tijani wa ma huwa alaihi ka san abin da yake kai minal kamali yadda ya cika wata haƙiƙi da tabbatar da fi maqamil qurbaniyatul uzma wassalam na barka lafiya Allah ya amfanar da mu ya ƙara mana san manzo Allah ya sanar da mu ya ƙara mana imani ya ƙara mana duka إنه ولي قريب مجيب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والحاتم لما سبق أن يسر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في لمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الفاتحة نعم waɗannan mukamin da shehu jiyani radiyallahu anhu ya